إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر ساكي هدورم مركز أهل السنة والجماعة واندا كي انقول كركدا أبرنن دمغرم جمهورية النجر yau muna laraba bakwai ga wata na sha'aban hijira shekara takwas wanda ya dace da uku ga wata na biyar shekara bakwai. muna cikin littayinmu alwajiz fi aqidati salafus salih yau za mu yi darasi na bakwai a wannan littayi alwajiz في أقيلة السلف الصالح درسي نبوك إن شاء الله أيو درسي دي قباتا درس من شدة منذ بياننا منا من قاري بيانا كان توحيد الألوهية yayi bayanin ma'anar uluhiyya an samo wannan kalma da kalma ta ilah ma'anar magana al-ma'budu bil haqq mana almabudul almutaya ce almabudul almutaya kuma maganar abin bauta na gaskiya kuma abin bauta wanda ake mai da'a wanda ya cancanci maganar halitta da iko da arzutawa da kula da wa'annan halittu gaba daya wanda wannan siffofi su ne siffa ta ilahal haq kenan yanzu masu binmu da littayin su diba lamba ta 54 ta wannan littayi ya bayan tawhidin uluhiyya sai ke ma tafsirin shi yanzu a nan a cikin nassan kayan nan wani dan uwa mai jin wannan littafi ya min tambaya akan wannan darasi da ma'anar da muke maimaita maganar bid'a bid'a yana yi ana yawan magana ta bid'a sai ta wajen Allah wa me ita wannan kalma ta bid'a me take ni ita wannan kalma ta bid'a domin ka san malam bahaushe ko mu ce anan in aka ce bahaushe nan ba hausa bane kuma hewa bare bari masu shawa ne ba barbarci aka ce nan da hausa da bugaje duka dai akwai da hulani ko a ce da makaran a takaice dai anan kalma da muke cewa ta bid'a an sananta da abin abin da amori ana cewa da kaka da bushe-bushe da kaka da bushe suna ake ta bid'a da kidi da rawa ya ce aka cewa waye larban bid'a ko ba gaskiya magana kalmar bid'a kamar da imam shatibi cikin kitab al-ittisam iyaka bayan cewa bid'a tariqatun fi din tututahi shar'iyya yuqatadu biha ma yi kwatar bitakar shari'a ma'ana kalma a wata hanya ce ɗarikata muktari'a hanya ce sabuwa muktari'a wanda aka kirkira amma tutari shari'a tana kama da hanya ta shari'a wanda aka shar'anta kuma yi kwatar biya ita ma hanyar da aka kirkira daga baya ana niyin da aka bita ma yi kwatar bitakar shari'a abinda ake samu ta hanya ta shari'a kenan abin da aka sabo aka kirkira addini ake neman lada irin yadda ake neman lada da hanya da aka cananta kenan bangaren ibada ne ake maganar bid'a bangaren abin da ake da ibada ne mallada magana a yi kiɗi a yi rawa a sheƙi aya wannan ana kiran shi ma'asi ne kurin sunan shi al-ma'asi saban Allah ne zaga mai sima suna tuba no kaga mai kiɗi ya tuba mai waka ya tuba mai ɓanna dawa ya tuba don ya san daman saban Allah ne yake amma ya tafi da kuwa da me yi ji yake lada zai samu iya taƙarubi ne a wajen Allah da asalin ta dama an yi ne da niyyar neman lada amma ba abu hanyar neman ladan ba kuma haɗarinta yadda ba kuwa shi gano ba haɗarinta ba kuwa shi gano mai mahimmancin cewa a nan sallallahu alaihi wasallama kusan dukkan wata hudu ba muhimmiya yake ambato da wannan kalma ta dukkan kirkire kulle bid'atin dalala wa kulle dalalatin finnar yake yawaita maimaita wannan kalma dukkan bid'a yace bata ce dukkan bata a wuta muhimmancin ƴan uwa domin ita tana ɗauki ɗaukan wata kamar tarayya Allah subhanahu wataala wani ya aiko da yayi mu dan bauta وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون wannan manuwa da Allah subhanahu wataala ya same mu akanta da yayi mu dan mu zamanto bayi masu bauta wannan bai sananne Allah yayi mu dan mu zamanto masu bauta mishi masu ta Allah mahalicin mu da ibada ita ce manuwar da yi mu dama manuwar zama mun duniya duk mai hankali ya san manuwar samu shi a duniya ya zamanto bawa mai bauta wannan tun warko mun karanta Allah subhanahu da lokacin da ya tsine ma Iblis ya sabkar da Adam da Iblis daga gidan aljanna ai dama an ce ku zo duniya faman tabi'a hudaya zaka fada da kuma magana magana wanda wanda ya bi shari'a kenan Allah zai aiko da manzanni wanda ya bi shari'a da manzanni da ta shine zai koma wancan gidan aljanna kenan dama Allah subhanahu wataala ya aiko da manzanni da zaman to dokan umarnin shi da yayi mu dan bauta yanda yake so a bauta ta mishi wannan manzannin su ne aikin su kenan su isar ma bayi yanda Allah ke so a bauta mishi kuma ya gaya musu abin da shi baya so na saban Allah to wannan shine asalin aikin manzanni kenan hadarin bid'a kenan ya samu wani shi kuma sai yake neman shiga gonar aikin manzanni shi ne ka ce dan bida shiga gonar manzanni ce ke aikin da manzanni suke yi shi ma sai ya shiga ya ba ku umarni ya sa ku aiki kaza na ibada alhali ba shi ba Allah ya ku kun wauta ga mai bin shi kai mai bin shi alƙawari ka dauka la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka shaida ka yarda babu abun bauta da gaskiya sai Allah ka ce muhammad sallallahu alaihi shine manzo na Allah ma'anan manzo wanda Allah ke ma saƙo zuwa ga bayi ka ce muhammadu nasarullah shi ne manzan Allah ke nan ka yarda da wannan ga mai kama saƙo daga wajen Allah Allah da ya ka dan bauta ya kaka wannan duniya ya yi ka dan abin mai bauta ga wanda ya aiko ya karantar da kai ibada to he wani zo daga geyi shi ma haiki baka umarni ya shiga gonar aikin da manzanni ke shi ma ya ci kuma ya kai daga bishi haka nan bata ne a hili karara shi zaɓe yake da haɗarin gaske shi zaɓe yake da haɗarin gaske bin bida a cikin addini kai da kace ga wanda kai da shi ne rasulullah kuma yake da wanda zai baka aikin ibada to shi ne haɗarin bida a ɓangaren ibadar Allah abin da ake neman lada a wajen Allah shi ne haɗari ka ɗauka a wajen wani kowane ne aikin manzanni magabata da aikin san malamai na kwarai su shiryar da bawa abin da Allah mahalicci yake so darajar malami kimar malami malami na Allah ba shi bai ce ya ga ilimi ya baka aiki kira ma aiki da ilimin shi a aikin malami magabata wace gwaji imam gwaji labarin su imam malik su abu hanifa imam shafi amr bin hanbal ai ba annaba bane ba ba sahabbai bane ba amma aikin da suka yi shiryar da al'umma kan addinin Allah ka taba ji an ce ga hanye abinda wata ibada abu hanifa kama wata ibada ka taba ji ga wata ibada abuwa maliki ce kamata abota malata haka nan ka taba jin wata ibada a cikin ibadu ko azumi ko azkar wanda malika ne yace ku ba Allah kaza ka taba jin wata sallah ko azumi imam ibn hanbal yace kuma Allah kaza ko imam shafi ka taba ji ba taba ji ba me kima na malaman su wani malamai na kware malaman alsunar jama'a wannan su ne shugabannin alusunna da jama'a a duniya kaga su aikinsu shiryar da al'umma da maganar Allah da manzan da Allah ya ku shi ne aikinsu illa wajen ahkam wajen hukumci suka iya cewa tun abin na ishtihadi inda babu nasi suna yin kokarin su nemo abin da ya kamata a kaza sun ce shi ma in nasi ya zo daga manzan da Allah ya ko sun aice fa inda su sun yi aiki da nasi amma ɓangaren ibada bautar Allah ba a yi da ra'ayin wani ya yi ilimi ya kai mabiya ci a yi kaza to wanda ya fi shi ta kira ɗan bida'a shi uban bida'a kukun mabiyanta shi ne haɗarin ɗan wa maganar bida'a sai take da haɗarin gaske don ko karambani na kima Allah kabba ce jin ɗan bida'a ɗan kabba ne yana ma Allah kabba shi ga wanda Allah ya ko sai wani laifi ne mai girma haɗari ne mai girma kuma shiga gonin manzannin Allah ce yanzu wannan kenan shi ne bayan da na dan uwa yawa kuma sai tunanin shi na sanar shi ana kama sunan bid'a kullum ga dalilin kama bid'a dan hadari ne shiga gonin manzanni ce mai imani yayi kokarin kurin mutaba bi kurin ka ba abin da aka yi magon ka huta kaka ga nemi kirkira ko ne kirkira ya baka wahala yace wannan kalma da aka ce tauhidul uluhiyya هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد شيني كده يتعلى da ayyuka na bayi aikin da za ku yi kuwa Allah shi kadai wa yusamma bayan kalmar tauhidul uluhiyya ana mai suna tauhidul ibada duk abin guda ne kadai ta Allah da ibada wa ma'anahu ma'anar tauhidul ibada ko tauhidul uluhiyya ma'anar shi al'itiqadul jazim kudurtawa yankakka ma'ana wadda babu shakka a cikinta ka zuciyarka ta yarda shi kenan aqida aqida na aqida abinda zuciyarka take aqida da shi suna kai shi dogum a turanci dogum da ta aƙida na turanci dogum aƙida abinda yanka yake kulle da shi ka kudurta a ranka bi anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ilahu al-haq wa la ilaha ghayru ka kudurta a ranka Allah subhanahu wa ta'ala shine abun bauta na gaskiya babu wani ilaha na gaskiya in ba shi ba ka kudurta ce ga kullum ma'abudin siwahu batil duk wani abun bauta wanda ba Allah ba banza ne shirme ne wa ifraduhu ta'ala bil ibadati wal khudu wa ta'a wa ta'atul mutlaqa kuma a kadaitar da Allah da bauta da kaskantar da kai da ta'a mutlaqa mita mutlaqa kun saki ba wani condition an ce kai kurin kai ka zama jami'i ne misali za a ce azumi a yi sallah a yi zaka ya ka tambaya wani misa ka ce sallah saboda mi don a motsa jiki don a yi wane ne dole gira ka ce allah ce azumi ko azumi zai don wani sabon lahiya wane ne a allah ce da abin alawa baka ce mai sa mai dalili mai hikima kurin a zaka kun kabi kurin mai da'a mutsalaka ba wani kundisi ba wani kaidi kurin kayi allah ce an yi kurin ba a yi ba a yi an yi a yi kurin shi ne a kurin shi ne ma'anar kalma ta bautar Allah min kauya ga Allah wa Allah yushraka bi ahadun ka'inan man kana kuma kada a hada Allah da wani kowane ne ka'inan man kana kowane ne ko malaika ko wani manzo ko wani wali kowane ne ko duk mahaluk ba a gama Allah da kowa ko da komi wani ce aqida ta tauhidi wala yusrafu shay'un min al-ibadati li ghayrihi ta'ala kuma ba a juye wani bangaren ibada a wannan ana iya ma wannan Allah tun da wajen addu'a ce ana iya kiran wannan Allah ma tun da neman kaza ne ba a yi ta ka misali ka salati wa siyami wa zakati wa hajj wa du'a kamar misali irin su sallah za azumi su zakka su haji haka du'a wal isti'ana da neman taimako me ma'ana du'a an zaka mai matsala da imani zai ce ya Allah ya azizu ko ya jabbar ya ya wahab ya Allah to irin wannan kira ba a ma wani Allah muna gani a yau duwanda ya karanta dai littafai na malamai na bid'a ko wani suke ake shirka zaga littafai na gasu na iri-iri sanannu wanda ya san irin su ma'aikaca irin su ma'aikaca wannan littafin kato na littafin kato na shamsu ma ga tsawon ɗan gargajiya ba da ya san shi haka ne duk irin rumar duk su ne da dawai ne mai yawanta kaka suke shamsu ma'arif kubra shamsu ma'arif kubra sun ta yasa ne duk wanda ya san shi da ni ya so na mance na san shi da ina ina duk mun mulki shi da litayi ne katu katan litayi kurin abu ne kurin lakani iri iri na kiran aljannu kiran wasu waliyai da kiran abu da a san kiran komi da komi a juya hatimi a sa a sa da allan kare a sa sunanka a ɗora saman wuta a kashewa ne a haukatawa ne a koruwa ne da a cikakki kuma littafi ne a hannun malamai wani littafi ne a wani ake ba kuma maka samun shi ba in su mamba usul da kima su mamba ko usul da kima duk irin su kasar littafi nan irin wannan ba komi sai shirka a ciki shirka da allah wallahi kun ba duk mai hankali ba ya illa wani bai fahimta ba ya ɗauka amma duk da ya fahimta zai ga abu ne a hili ƙararar shirka da Allah da surkullar cikin addini to kaka irin wannan za ga lakani ne addu'a ce ya roƙa ya ilu ya damda ya ilu ya haka ka ya ilu kana yi ya ce ai wannan ai ruhanne ne ma kai ruhanne ke na su wannan wa kasa mai ruhanne wai wai musulmin aljanu ne su musulmi ne to mala'ika jibril ka kira ka hurci ne ba wai ruhani ba ka kira malaka jibril ya jibril ya mika'il ka shirka da Allah Allah shi kai ne ilahul haq la ilaha illa hu ba kira kowa ya Allah ko malaka jibril cikin malaku ba wani ruhani ba ka ce ruhani ne malakul sunan aka kira ko ake dangana wasu waye ruhani duk wani ne ake wani wani wani dan wani dauda ilin ne haka kai ilin ne kai ce ma jibril ne shi na kan girma ko ne malaku mako ya cikin manya ko to ko shi ba a kiran shi shi ma bawa ne na Allah cikin ruwa ta yanka da manzo Allah ke ce sai ma lokacin da na Isra'i da Mi'raji yace abbi yace gani yace ya isko yace ya ga yake ce yake ce malaka Jibril ya Jibril mali za ara maka da dahika ya kai nake ga mika da cikin damuwa ya mutu dan ya ga malaka Jibril ya ga malaka Mika'il ya ga Israfil yace na ganshi cikin damuwa yace na ga Israfil cikin damuwa ya ce ai ya muhammad tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wuta mika aini ko israfil ba su taba dariya ba mana ba su taba samun kwanci hankali ba tun da aka ta ainihin wuta tsoro suke tun da Allah halicci wuta tun da Allah halicci wuta wani mala'ikun sun shiga cikin matsala su ma tsoro suke ta tsoron ka ace sa su dan su ma bayi suke na Allah ya ce wallahi ce na ga na ga mala'ika jibril kal hirsil bali shi na gaba laka jibril ya waɗi ya kaskantar da kai kamar tsohon tsimma na saman sirdi a yadda kaskantar da kai ga Allah malaka jibril shi ma bawa ne na Allah haka mutum san da ke nan Allah ba shi ba wani mai kusancin a ga wannan kusan ke Allah balla kira shi to duk a cikin al'ada gargajiya abin za ka kira mala'ika ka kira ruhani ka kira aljannin daji kana cikin matsala duk wannan kare shirka ce dumu-dumu ake ciki Allah mana tsari daga gargajiya Allah mana tsari daga Allah mai daga gargajiya ba wani san hadarin ta yau da shi cikin ta ya hutu Allah ya kuwa san hadarin ta abu ne mugu a ciki kuma an rike ba so kai bayani da kai bayani ce sabon addini kai wani an yi ƙarya rita an kai ka daji an barka kuma ka bincika ban kai magana kai ta sabon addini wannan ne sabo ne kuna kan shi musulunci ko tauhidi ko shine sabo dan me wancan tsohon galgajiya ce sai a manta a ci tsohon addini yan wani muna gaya muku ya ce alaka bil atiq man me daga maka ka rike tsahin abu eh akwai nasi ma na atiq me atiq aka ce abu da dan abu tsohon abu ce aka yi na kakannin mu na uwayen mu ko na annabi kai manzon Allah manzon Allah zai iya shi kai wajen dubu da ɗari hudu da wajen ishirin da takwas a 28 da mutuwa 28 da mutuwa wacce hijira ce 38 bayan hijira ba shiga goma bai ko mutuwa da hijira yanzu shekara 428 da barin duniya ko to wannan addini kenan abin ake tsoho abu ka ɗauko abin da ke da tushe da can farko ba nan baba na bayan kayan kakana ma zo kayan ma ayi ayi Niger bala ayi da magaran addini ya shekara dubu kayan ayi da magaran ma addini ya fi dubu ana ana wata Allah a duniya sai ka ce abin da kai da magaran shi tso shi zamu bi a mace tso can farko shi ne addini tushe idan daga baya an kirkira wani abu sai mu ce mu bar wannan da aka gada mu koma na tushe dan wannan mun diba bai alaka da na farkon shi ne magana kenan wannan da muke da muka ga ana yi da kuma ta wasu da bata duka amma kullum akwai wanda suka zasu bata abin kuma akwai na kwarai da wanda suka bata abin ya ce to a bar wannan naku sabo a koma tan tushe wanda Allah ya shi ne tsira amma kowa san hadarin abin to kenan ba a kiran kowa sai Allah kaka yarda a gaba ka da wani ka kira wani kan neman biyan bukata an ba Allah ba ko neman agaji shi yace wa nazar da irin nazar na baka labarin na baka labarin tsohuwa ana tsohuwa a gadas aka tsohuwa wadda ana ana halbo obi abu da birin da kai tana kusan kwamfanya ana abu daram daram an halbo wani ta zike gara naka da amina gara naka da amina gara naka wai gara nashi wannan wace ke wace na ke wace ko kiran Allah nan Allah hada ta Allah kiran Allah ta zike da amina gara naka ana sa ta hanya ta kira Allah ta zike da amina kaga wannan kaga ko tsohuwa ce kuma tana faɗa ana kawai ga wata ke kira Allah ta ta kira Allah tsami da tsami da kuwa ta damina to kashi ku damina ga abin da karantar da mu damina ga abin da karantar da mu kira Allah ba kiran kowa sai Allah shi karantar da al'umma kadai haka aikin shi kenan ya karantar da ku ku kira Allah kadai wani yazo ga annabi ce yace yazo mashi masha Allah wa shi ta rasulullah yace ajatin lillahi middan abinda kalmar da ya yi ce ya abinda Allah ya so ka so ya Muhammad annabi ce annabi ya tsawa ce za ka sani kishi Allah ce masha Allah wahda annabi gaban shi wannan kalmar abinda ka so abinda Allah ya so ka so annabi ce la aj'adan lillahi nidda ka sani kishi Allah ce masha Allah wahda abinda Allah kada ya so ba gaban da kowa ba gaban Allah da kowa wannan shi ne yan wasu a sa dini dole an cikin ta cikin jahiliya yan wani lazimi neman tsira wallahi dole ka san tauhidi duk mai neman koma ga Allah lahiya lazimi ka san tauhidi wallahi ka san me Allah ma shi mai yawan matsala zaka mutu kana zina shan giya ƙarya liwadi Allah kiyaye kai ka mutu hadari amma ba mai cewa kai wuta inda kana imani ba cewa ka wuta abada ne iya wata ran shekara dubu kai a wuta ɗari kai ɗaya kai ne wata ran ka wuta inda akwai imani ko amma idan ka mutu ba tauhidi wallahi wuta ha abada shi ne hadarin ana yawan magana kan shi hadari ne mai girman gaske Allah ya yahe komi iya so kuma ya alƙawarin inda ka mutu da imani koyaushe ne inda ya ku imani watantin zarra baka dawo ma gidan wuta amma inda ka mutu babu imani to wannan babu san fursan ba wani ba wata rahama ta Allah ba kai ba rahama ta Allah haka a hankali yan wa katin tauhidi wajibi ne mai neman tsira lazima ka ci tauhidi Allah ya shirya da mu yace kenan wala yusrafu shay'un min al-ibadati li ghayri ta'ala ba a juya wani abu daga cikin ibadar Allah ba amma wurin Allah ka misali ka salati wa siyami wa zakati wal hajj wa du'a wal isti'ana wan nadar irin su sallah azumi zakka haji addu'a neman taimako yin addu'a musamman yace annadar na dora ma kaina kullun zan yanka kaza dabba dan Allah zan yi azumi dan Allah to kakkai dan aljani wane dan mala'ika za ka yi a kakkai don kowa idan Allah haka zaba magana yanka wa tawakkul da dogaro ga dogaro ko sai Allah wal khawf wal raja da su da tsoro da kamna wal hubb da so da so wal inaba da mai da lamari ko ina mana ko muka zuwa ga Allah wal khasha da tsoro duna wa tazallul da kaskantar da kai duna abin haƙin Allah ne wa ghairiha min anwal ibada zahira wal batina da wajen wani wa'annan wanda ba an bato ba ma din dai abin da yake na ibada ne wannan ibada ta zahiri ce ko ta boye wa an yu'bada Allah bil hubb wal khawf wal raja jami'an kuma ana nema ka bautata ma Allah kana san Allah kana tsoron Allah kuma kana hatar wani alkhairi a wajen Allah shine bauta ta kware ka bauta ma Allah bil hubb wal khawf wal raja' daya idan aka mai matsala mun karanta sati da wancan karatun namu akwai wata aqida da wata mara kyau aqida la ta aqida masu cewa wai wanda ya bauta ta ma Allah dan tsoron wuta ba bauta Allah bai wanda ya bauta ta ma Allah dan tsoron wuta da san aljanna ba mai bauta bane ba wanda ya bauta ma Allah da tsoron wuta da sa mai ka tawo wanda ya bauta ma Allah ba don tsoron wuta ba ba don san aljanna ba shine mai bauta na kwarai akwai wani aƙida cikin wasu gabata masu masu aƙida mara kewa an an bada akwai masu mutada kenan wai kurin gabata ma da kuɗin iya Allah kurin ba a bauta ma da tsoron aljanna kenan kai daman kai kai kenan kwarai kenan kai bauta ma da san aljanna kenan kai daman makwadaci ne kai ba kai bauta da ba kai ba don kai kai san moriya kake kai ka bauta ma da tsoron wuta daman ka da kadan ka tsoron azaba ne sai ka bauta ma Allah ba kiran ka mai bauta kurin ka bauta ma da kun da iya Allah kurin an to wannan ra'ayi ne kuma ya saba ma ibadar mai kyawawan halittun Allah mai tsakiyar halitta annaban Allah Allah subhanahu wata'ala ya jero annabawa karshe ke cewa wai da'una na ragaban wa rahaba wa kanu na khashi'in su kaza da suna alaji suna bautar mu da suna tsoro suna kwadai ragaban wa rahaba suna kwadai suna tsoro Kudu khafan wa taman Allah ce ku kira Allah kuna masu tsoro kuna masu kwadar rahmata Allah wannan shine bautar Allah ka bauta mu Allah kana san shi kana tsoron shi kuma kana fatan alkhairi a wurin shi yace wa ibadatuhu bi ba'diha duna ba'd dalalun wannan abun ku da jiro bauta mu Allah kana san Allah kana tsoron Allah kana fata a wajen Allah yace wanda ya bauta ta mu Allah da wani ya dauki daya ya bar biyu ko ya dauki biyu ya bar daya to batacce ne dole sai ka gama kana so kana tsoro kana kabla Allah samu cikin masu bauta ta kware sai ya kawo ayoyi ya kawo fadar Allah subhanahu wata'ala cikin fatiha kenan yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kalmar iyyaka gabatar da ta damin mun fasara ta ana kawo irin wani abun kadaita Allah kai kadai nake bauta kenan baka wata wani wa iyyaka nasta'in kuma Allah kai kadai nake neman agajinka kai kadai din ga koi kai banta Allah da wani abu sai kawo cikin zariyat aya ta 56 tama inda Allah ke cewa wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bi fa inna ma yasabu inda rabbi innahu la yuflihu kafirun wannan cikin mu'minun ke sura mu'minun aya ta 17 yace fadar Allah subhanahu wata'ala wa man yad'u ma'a Allah ilahan akhar duk wanda ya kirayi wani abun bauta daban tare da Allah ko eh ilahan ko ne ilahan akhar ko an bauta la burhana lahu bi dan baka da wata hujja ta bautar shi kuma fa inna ma hisabu inda rabbi hisabun wanda ya haka iya zai iske hisabin shi a wajen ubangiji shi kuma innahu lafilu kafirun shi kuma da lambarin ke ciki kafiri ba shi ba samun rabo taɓaɓe ne kinan ba a kiran kowa tare da Allah magana kenan ya ce wa tauhidul ibadati min ajali khalaqallahu jinna wal ins shi tauhidin ibada kada ta Allah da ibada saboda shi ne Allah subhanahu wataala ya halitta aljannu da mutane ya kawo ita ce ta cikin zariya cikin kina ayata 56 yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ban halicci ban aljani da mutum dan wata manufa daban illa liya'budun sai dan su kade ta ni da ibada mun shi manuwar halittar an adam da aljani dan ka kade ta Allah da ibada wani abu da aka yi ka dan shi ya ka bauɗe shi na kan shi ke shi Allah yace huwa awwaluddin wa akhiruhu wa zahiruhu wa batinuhu wannan tauhidi shine harkon addini kuma shine karshe babu wani iri daga baya daban shine harko shine karshe shine zahirin addini shine boyan ba wani abu daban na boye ne wannan wannan zahiri ne shine a hili shine a boye shine harko shine karshe bai canzawa وهو أول دعوة الرسل وآخرها كما توحيدي شيني هاركوان كيران دا منزلني سكي كما شيني كالشان كيران ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وسلت السيوف الجهاد وفرق بين المؤمنين والكافرين وبين أهل الجنة وأهل النار yace saboda tauhidi ursilatul rusul aka aiko da manzanni wa unzilat al-kutub aka sabkar da littafai saboda tauhidi dan a kaɗe ta Allah da ibada aka sabkar da littafin da Allah sabkar wa sullatu suyuful jihad sabar tauhidi aka zake ta kubban jihadi jihadi da aka yi ta yi manzan suka ta suka ta jihadi manzanni sabar tauhidi ne saboda shi aka zage ta kubba ta sullatu suyuf wa furrika bainal mu'minin wal kafirin saboda tauhidi ne aka bambanta tsakanin masu imani da kafirai wa baina ahli aljannati wa ahli an-nar tauhidi saboda shi ne aka san bambancin ‘yan wuta da ‘yan aljanna aka bambanta aljanna da ‘yan wuta ya ce wa huwa ma'ana ƙaunin layi ta'ala wannan shi ne ma'anar maganar Allah mai girma da buwaya la'ila illallah shi ne ma'ana babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa tauhidul uluhiyya huwa ma da'a ilai jami'ur rusul tauhidul uluhiyya shine tauhidin dukkan manzannin Allah suka yi kira zuwa gare shi wa inkaruhu huwa allazi awrada al-mu'min sabiqa marid al-halak kuma inkarin tauhidin uluhiyya shine ya kai sauran al'ummomi da suka gabata ya kai su wuraren suka hallaka shi yasa su mahallaka kin shi kin yarda da shi shi hallakar da sauran al'ummomi ya ce ƙalar lahu ta'ala ya kawo faɗar Allah cikin sautar anbiya a tashin da biyar ya ce wa ma arsalna min ƙabalika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'abudu Allah mai girma da buwa yake cewa wa ma arsalna min ƙabalika min rasul ba mu aiko ba da wani manzo kahin kai ka zo nan kai na ƙarshe duk manzan da ya zo illa nuhi ilai sai mun mai wahayi in ji Allah Allah sai ya mai wahayi a gaya mai annahu la ilaha illa ana babu abun bauta da gaskiya sai ni kadai Allah Allah ce kuma da haka fa'buduni ko kadai ta da wannan ibada duk manzon da sai ya haka yace fa tauhidur rububiyya mustalzim tauhidul uluhiyya shi mai magana tauhidul rububiyya ko na magana halitta mai halittawa mai arzitawa mai kashewa mai raya ayyuka tauhidin rububiyya yana lazimta maka tauhidin uluhiyya ma'anan magana yace li anna man aqarra bi rububiyyati llahi lazimahu an yu'bada Allah wahdahu duk wanda wala shirka bi adan duk wanda ya tabbata tauhidin rububiyya tunda ka yarda Allah ya sama yayi kasa yayi ka yayi komi bai tarayya da kowa ba sai ta wajen rubuya ko yarda da aikin Allah gaba daya Allah bai ta shine shine mahalicin alam gaba daya rabbul alamin mun ka shine ubangiji mahalicin komi da komi to tunda ka yarda shine mahalicin komi da komi kenan dole ka yarda mai wannan abin tunda bai tarayya da kowa ba wajen yin su muna cikin kenan bayani na لأن من أقر بربوبية الله لزمه أن يعبد الله وحده ولا يشرك به أحدا cewa duk wanda ya tabbatar da tauhidin rububiyya kina cewa Allah shi ne mahalicin komai da komai wannan yake lazimta ma dole kenan ka bauta ta ma Allah shi kadai bai da abokin tarayya yanda shi kadai ya wannan ababen bai abokin tarayya kenan haka shi kadai yake da haƙƙin ibada yace li annal mushrikin lam ya'budu ilahan wahida domin mushrikai su ma ai ba suna da ilaha daban-daban ba ɗaya suka bauta ba su bauta ma ɗaya ba Allah kadai wa ankaru an yakuna Allah ta'ala wal mustahiq lil ibada wahdahu la sharika la su mushrikai sun yi inkarin a ce Allah mai girma da buwaya shi kaɗai yake da haƙƙin ibada sun san shi ne Allah mahalicin komi da komi amma a ce shi kaɗai da abota ma shi suka yin kari wa inna ma abadu alihata muta'addida wa za'amu annaha tuqarribu min Allah zulfa su sauran mushrikai sun bauta ta ma Allah iri iri daban-daban kuma suna ri cewa wa'annan gumaka nasu za su kusantar da su zuwa ga Allah ke sun san akwai Allah babba mai girma da buwaya mai iko akan komi amma wannan kamar tsani ne daga wajensu ne za a samu kusanci zuwa ga Allah wahum ma'a zalik mu'tarifuna bi annaha la tadur wa la tanfa لذلك لم يجعلهم الله سبحانه وتعالى مؤمنين domin su wani mashirkan suna masu yarda sun itirafi kan cewa wa'annan gumaka a karan kansu ba sa cutarwa ba sa amfanarwa dalilin haka duk da wannan aƙida tasu Allah bai sa su ba a matsayin masu imani ragam itirafun bi tauhidin rububiyya duk da sun yi aƙida suna da aƙidar tauhidin rububiyya Allah mahalici mai arzitawa mai kashewa duk wannan sun san da Allah ne amma duk da haka ba sa su ba layin mummunai bal ja'alahum fi idadil kafirin bi ishrakihim ghayruhu fi ibada sai aka sanya su cikin layin sauran kahurai saboda sun hada wani tare da Allah yace li annahu man kana rabban khaliqan raziqan malikan mutasarrifan muhiyyan mumitan موصوفا بكل صفات الكمال ومنزها من كل نقص بيده كل شيء وجب أن يكون إلها واحدا لا شريك له ولا تصرف العبادة إلا له سبحانه yace domin li'annahu man kana rabbana khaliqan domin duk wanda ya zamanto shine ubangiji mahalicci razikan mai arzutawa malikan mamallaki mutasarrifan mai mai jinkiya su yanda ya so halittun muhiyyan mai halittawa mumitan mai kashewa musufan bi kulli sifatil kalam kamal kai wanda aka siffanta da dukkan siffofin kamala na cika wa munazzihan wa munazzahan min kulli naqasin biyad wanda aka tsarkake daga dukkan wata naqasa kuma biyadihi kulli shay kuma aka yarda komai a hannun shi yake mai wannan halin wajaba an yakuna ilahan wahida la sharika la shine ya wajaba ya zama ilaha shi daya ba shi da abokin tarayya wala tusrafu al-ibadatu illa lahu subhana me wannan sifa shine yawa yake da haƙƙin ka a sarrafa ibada ga wani in ba shi kadai ba subhana tsaki da bata gare shi yace wa min huna daga wannan aqida ya katalifa mu'taqadu ahlus sunnati wal jamaa an ghairihim fi tawhid al-uluhiyya daga wannan manuwa ce aka samu bambancin aqidar ahalus sunna wal jama'a akan sauran aqidu akan tauhidin uluhiyya fahum suwaye ahalus sunna wal jama'a la ya la ya'anuna kama ya'ani kama ya'ani al-ba'd anna ma'ana la ilaha illa Allah la khaliqa wa la raziqa illa Allah fa hasab su ahalus sunna wal jama'a ba sa nihin irin yadda sauran jama'a ke dokan ma'anar la ilaha illa Allah ba mai halittawa ba mai arzitawa ya Allah kadai haka suka ɗauka shi ne la'ila illallah ba la halku da rasu ko wannan shi suka ɗauka shi ne mallah illallah ya ce haka kadai ba haka bane bal inna tauhidul uluhiyya la ya ta haƙaƙa indahum ahalus sunna wal jama'a tauhidi na uluhiyya baya tabbata illa bi tahqiqi ma'ana shahada la ilaha illallah sai ka tabbatar da ma'anar shaidawar babu abun bauta da gaskiya sai Allah ma'anarta ai la ma'abuda bi haqqin illa Allah ma'anar magana ba mai haƙƙi abota ta mai in ba Allah ba wa ma'ana hada ma'anar wannan magana anna tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya yaqtadi ifrad Allah ta'ala wahdahu bil ibada yana hukumta kada ta Allah mai girma da buwaya da ibada shi kadai wal ibadatu تكون تكون بقول القلب واللسان وبعمل القلب والجوارح ita kuma ibada tana samuwa da magana ta zuci da halshe zuciya da kudurta halshe ya lafazi kuma gababuwa su yi aiki zuciya ce gabace a yi aiki ba hudu kaɗai ba ya ce wa taƙiƙon shahada ya ce wa taƙiƙon shahada ta Allah ilaha illallah laha rukunani azimani hakikanta ma'anar shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah tana da rukuni masu girma guda biyu wannan rukunan shine rukunin kalmar la ilaha illallah awwalan na farko an tusrafa jami'ul anwa' ibadat lillahi ta'ala wahdahu la sharika la yace an tusrafa ma'ana aju ameka a sarrafa dukkan nau'in ibada gaba daya duk abin da ka ce ibada ce to ka amma kowa sai Allah shi kadai kun ba shi da haƙƙin a gama shi da wani wajen addu'a ce neman dogara ce neman taimako ne neman shafa'a ne duk abin da yake haƙƙin shi abin da yake rantsuwa ce misali ka amma kowa sai shi kadai shi ne wannan rukunin farko sarrafa dukkan ibada ga Allah kadai saniyan abu na biyu rukuni na biyu kenan an tusarrafa shay'un Allah tusrafa shay' min hadhihi al-ibadat li ghayri Allah ta'ala iyawa kamar Allah ko nuna aka jero kuma yace ka ama wani Allah wannan abin da aka ambato da ake ma Allah ka ama kowa wanda ba Allah ba wa ma'ana zalik ma'ana wannan magana Allah yu'na al-makhluq shay'an min hukuk al-khaliq wa khasa'isihi ma'anan magana ka aba makhluq ma'ana wanda yake mawai bawa ne ba wanda yake makhluku ne halitta shi aka yi ka ba shi wani abu daga cikin haƙƙin mahalicci wanda Allah yake banta da shi shi mahalicin wallati la qadiru alaiha illa Allah ta'ala abinda wani bai da iko sai Allah ai la yu'badu illa Allah ta'ala kenan ba abota ta ma kowa sai Allah wala yusalli li ghayri Allah ba salla ga wani Allah ولا يسجد لغير الله با سجدا ga wani Allah wala yundaru wala yuzbahu lighayr Allah ba addawal ba yace ba kance kenan kuma ba a yanka ga wani Allah wala wala yatawakkalu ala ghayr Allah ba dogara ga wani Allah wala yusta'anu illa billah ba neman agajin kowa sai na Allah wala yud'a ghayruhu ta'ala ba kiran kowa an ba Allah ba إلا إلا إلى غير ذلك من الأمور التي هي من خصائص الله تبارك وتعالى وهدا تدي وس أبابي وندما بي أمبتو با أبن تدي دا الله يكي أنت دشي با أما قوة هيشي كده الله يجي والعبادة التي تصرف لله تعالى وحده لا تسوء إلا بشرطين إذا كما عبادة دا أكي ما الله شي كده تكو أنيتا بتهيبا ibada ba ta zama ibada ba sai in ta kumshi sharuɗa guda biyu tukwan take zama karɓaɓɓa kenan ibada ma zama Allah ba ta zama ibada karɓaɓɓa sai ta samu sharuɗi biyu wannan su ne kamar haka al'awwal sharaɗin warko al-ikhlas yin abu dan Allah kuram ai an takuna ibadatu khalisan lillahi ta'ala liwajhi lillahi da wajen Allah ta'ala kenan ibadar a yi ta kurin ba don kowa ba ba magana yabo ba wani san wani abin duniya babu kowa sai Allah kurin ɗari saman ɗari ƙasa sai turmamuwa ya ce ƙala ta'ala ƙul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ka gaya musu sallata da yankata rayuwata da mutuwata na Allah ne da mutuwata na Allah ne gaba daya bai da abokin ba a gama shi da kowa da haka aka muni umarni kuma ina cikin harkon masu mai kawiya ka umarnin Allah kenan yin abu dan Allah shi kadai kamar da ke cewa ala lillahi dinu khalis na Allah ne ke Allah shi ke da addini tatacce kenan bai bukata a gama shi da kowa ko komi yace atani abu na biyu almutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam ka zamanto ibadar kai ma ba kai ba zaka zabura kai a kai ma bi ne kake kenan biyayya ga manzo na Allah subhanahu wataala ai an yi ubadallah bima shara abota ta ma Allah da abinda Allah shar'anta an yi ubadallah bima shara abota ta ma Allah da abinda abinda Allah shar'anta wata'atu da abinda kuma manzan Allah ya zo da shi kenan ka bauta ta mu Allah da abinda manzan Allah shar'anta ce kafin zaka yi wata'atu fi ma amara da wa manzan Allah da'a cikin dukkan umarni da ya bada wata sadiquhu fi ma akbar da gaskantar da manzan Allah sallama cikin dukkan labarin da manzan Allah ya bada labari kurin ka yarda ka gane baka gane ba ka gani ba gani ba kurin abin gaskiya ne duk labarin da ya bada gaskiya ne ka yadda da haka wa an ta kunin ibadatu muwafiƙatan makanan wa zamanan lima a mara biyi rasulullah sallallahu ya ce kuma ya zamanto ibadar da za ka yi ta yi daidai da yadda ya yi wurin da ya ce a yi ta can za ka yi ta zamanin da ya ce a yi ta zamanin za ka yi ta misali yanzu ake haji an shar'anta a ka'aba ake dawafi ba a yi a ɗakin wani safa da marwa ake sa a yi ba a yi a wani dutsen ba su ba a munzalifa ake amina ake kwana in za a takwas daga wata ba a kwana a nuna jaban ba shi ba a arfa ake wani kandi wurin wurin da ya ce a yi ibada a nan za a yi ce makanan wa zamanan kuma da zamanin da ya ce a yi misali ya ce an ce za a yi azumin ramadan za a yi azumi a wata ramadan ka zai wata ne mai zayi ko iya ka ce to tun da akwai zayi a yi shawara mun zai mai tun da azumi da a shekara wata ɗaya gare mu mai da can cikin desambur cikin sanyi ai mun azumi wata ɗaya ko to zamanin ne kamar da haka ya zo wani shugaba burgiba na tunis wanda ya haka ya so shi ɗan ra'ayin duniya ne iya ga a cikin hera madan ya dace cikin zayi sai ga akwai ƙarfin production ƙasar oyin tattalin arziki ana samun na ƙasa a cikin ramadan ba aiki mai yawa saboda azumi yana hana aiki sai ya ɗauki ƙudurin cewa to abin da ya kamata yanzu wannan lokaci tun da zafi ya yawa a ɗaga azumi a samu wani wata na sanyi a yi ya shawara dama shi mutum da damar shi addini ya shawara da 'yan kusan shi ministoci sauransu ya to yanzu duk wanda mukusantan shi sun amince za abin da saura saboda sauran talakawa sauran yakubai ana so a samu wafaka ta jama'a sai shirya taro yawa shugaban mufti mana shugaban fatawa ta kasar malami wanda yake shine mufti na kasar kin mai bar fatawa to malamin ya san sare makircin shi in yace ba zai yi ba zai kawo wani sa a wurin ya bada fatawar sai ya yarda amma a yi taron a kira kowa da kowa tukus sosai gaba daya da talakawa ga lebura ma'aikata sojoji 'yan sanda duk wani kushi ta jama'a na al'umma a yi taro a filin balan kasar sau a can an sanda wuri mai da kowa da kowa mana ya ce zai abin fasawa aka zo aka taro kowa ya zo shugaban kasa ya tashi ya yi hudu ba ya yi bayani ya yi bayanin mahimmancin cigaban ƙasa mahimmancin al'umma mahimmancin arziki ta kaza kaza kaza to yanzu ganin wannan matsala ta rayuwa ta tattalin arziki da ransu shi ne muke fatawa daga mufti na halitta yin azumi kambacin ramadan a mai da azumi cikin sanyi amma yanzu za ku ji fatawa daga mufti mai ba da fatawa ta al'umma مفتي يتش إن الحمد لله نحمد ونصير إليه مقدمة يقاري يتشي صدق الله قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم قبل قال لكم تتقون كان آية يقاري يتشي صدق الله وكذب رئيس الدولة Allah ya yi gaskiya shugaba ya ƙarya ya ce Allah mai girma da buwaya Ramadan ya farauta mana ba wani wata ba ƙariya ce ba wani wata da suka mutu ramadan dama shi ya shahada ne dama ya shahada ya ta ƙare shi abin da abin da ganin gwanda shi da ya tsaya gaban Allah kan wani yaunin gwanda ya shahada gwanda ya bada kai shi ya shahada dan ba ka ba ɓanna za ya bada kai shi mami zai amushi amma ƙariya ce wani wata bai kan mutu ramadan ya ce kaga ana muna maganar kenan muwafaka in wuri ne inda ya ce kuma in zamanin ne sai inda aka ce a nan za ka yi ba ka kawo naka shi ce zamanin wa makana kenan zamani ya dace da zamanin kuma ya dace da wurin inda aka hudu ya ce lima kenan ya dace wurin da zamanin da abin da manzan Allah ya yi umarni wa shi na ma'ana an wazajar kuma cikin yardaka mutaba'a ka ƙaurace ma duk abin da manzan Allah ya ce ya tsauratar ka a yi koyi hana lazim ka bar shi ya ce fatahudun layi subhanahu wa ta'ala yanwa kaɗaita Allah da girma mai girma da buwaya da ibada wal hudu wa ta'a wal mahabba kaɗaita Allah da ibada da kaskantar da kai da da'a biyayya da soyayya ko taqiqu shahadatu an la ilaha illallah shine haƙiƙantar da shaidawar babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa mutaba'atu rasuli sallallahu alaihi wasallam shi biyayya kuma da aka yi magana biyayya ga manzala sallallahu alaihi wasallam wal ita'anu lima amara bihi da mai kauya curuwa ga duk abin da ya bar umarni ka yarda wa nahanu umarni ne kai abin da ya hana ka hannu wal inqiyadul mutlaq lahu sallallahu alaihi wasallam da mai kawiya mutalaka ba kaidi kurin ya ci ai kun yi za a yi ka gane ba gane ba kurin yi za ka yi wanda yin haka shine ma'anar hakikantar da shahadatu Allah shahadatu annabi Muhammadu Rasulullahi shine hakikantar da shaidawa Muhammadu manzo ne na Allah kenan shine ma'anar hakikantar da tauhidi bautar Allah da kaskantar da kai da da'a da soyayya shine hakikantar da kalmar la ilaha illallah hakikantar da mutaba'a mai kawiya yarda da umarnin shi da hannun shi da mai kauya ga saki ba kaidi da abin da ta kun za ka yi wannan shi ne hakikantar da kalmar muhammadu rasulullah ya ce fa manhaju ahalus sunna wal jama'a manhajin ahalus sunna wal jama'a annahum ya'buduna Allah ta'ala wa la yushrikuna bihi shay'a su suna bautar Allah shi kadai ba sa hada Allah da komi fala sa'aluna illa Allah ba sa roƙon kowa sai Allah wala yasta'inuna illa billah ba sa neman taimakon kowa sai na Allah wala yastaqisuna illa bihi subhana ba sa neman agaji he da Allah mai girma da buwaya sun ga hadari ne a ruwan ina ne la ilaha illallah ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko subhan ke in ma min suka na halaka sun ga hadari saban masja ya shehu ya madad su kira wani ko aljani ko wani mala'ika ko wani malami ko to a su suna kiran Allah shi ne neman istigasa wala tawakkaluna illa alayhi ba sa dogara ga kowa sai ga Allah jalla wa ala mai girma da buwaya wala yakhafuna illa minhu ba sa tsoron kowa sai shi Allah wa yataqarrabuna ila Allah ta'ala bi da'atihi suna neman kusantar Allah ta hanyar wa Allah da baban wani ba ko neman kusanci ga wani a suna neman kusanci da Allah ta mai da'a mai biyayya wa ibadatu da mai biyayya obisalin amma da sauran ayyuka na gari suke neman kusanci zuwa ga Allah qala ta'ala wa abdullah wala tushriku bi shay'a Allah ce ku bauta ta ma Allah kar ku gama Allah da komi yace tauhidul asma wa sifat da aka yi magana kada ta Allah da sunayen shi haka da siffofin shi duk abin da yake siffa ce tashi sunan shi ne shi kada yake da wannan haƙi da wannan siffa ba mai siffa irin wannan ko da an samu katarin suna an ta misali alim ko alim ko algani wannan na Allah daban yake wadata ce mutalaka ilimi ne mutalaki ba mu kai da bayin naka asami Allah sami'i ne amma jin Allah daban ne kina Allah sunan shi siffofin shi da suka min shi wasamir basir kenan ta Allah da sunayen shi siffofin shi ma'anahu ma'ana wannan magana al-i'tiqadul jazim yarda aqida yankaka wanda ba shakka a kanta bi anna Allah azza wa jal ka yarda da Allah mai girma da buwaya lahul asma'ul husna was sifatul ula Allah iya da sunaye kyawawa iya da sufofi madaukaka wa huwa muttasifun bi jami' sifatul kamal Allah abin siffantawa ne da dukkan sufofi na kamala na cika wa munazzahun an jami'in sifatul naqas Allah ya tsarkaka game da dukkan wasu siffofi na naƙasa duk wata naƙasa Allah ya kori gare ta shine subhanallah wanda subhanallah kenan ka tsarkake Allah game da dukkan wata naƙasa mutafarridun bidhalik an jamil kainat kuma siffofin na Allah da yake da su na sunaye madaukawa siffofi madaukaka siffantuwa da dukkan kamala da tsarka daga dukkan wata na ƙasa wannan Allah shi kaɗai mutafaridu bitalik shi kaɗai ke da wannan hali ba mai irin wannan siffa in ba shi ba ya kaɗai ta an jami'ar ka'inat game da dukkan wani abu daban na halitta ba mai irin wannan siffa in ba shi ba ya ce wa ahalus sunnatu wal jama'a ya arifuna rabbahum bi sifati alwadat fil qur'ani sunna ahlus sunna wal jamaa su sun san ubangijin su bi sifatihi da sifofin Allah alwari da tafiqani wa sunna sifofin da suka zo a qur'ani da sunna ba nuna ba wasifuna rabbahum bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafahu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka suna siffanta ubangiji da siffofin da ya siffanta kanci da su da abinda manzon shi ya siffanta Allah da shi wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi alusuna wal jama'a ba sa canza karma daga wurinta ga yadda ya maka siffa aka mata tawili ai ji kaza ne aka ce Allah ya sama ai kaza ne aka mata tawili ba sa tarifin kalam wala yulhiduna fi asma'i wa ayatihi ba sa ilhadi shishiki huce gona da iri cikin sunayen Allah ko ayoyin Allah ba sa ma Allah suna da sunan da bai ma kanshi ba ko a juye sunayen Allah ko ayoyin na Allah ɗan wanzu nawa ka san a cikin gargajiya ɗan abu za a ɗauko misali fatiya wai laƙani ne maimako a kanta alhamdulillah rabbil alamin sai a juya har misali sai a juya harfin ƙarshe na ya ma la aya sai a juya wai harfin ba duk duk wani matan kantawa duk wannan wai ya cikin laƙani ne wannan laƙani ne a juya a ce fatiya alhamdulillah duk da san wannan makaranta sani alhamdulillah a ɗauko daga ƙarshen fatiya ya yi sama sai ka ɗauko ninin ka ja haka za ka yi na ya da iyo abin ba bai karanta waye da a rubuta to ne ya cikin abin da suke ma'ayoyin Allah kuma da sunan lakani ne ma kun malamai ke yi wa Allah aikin malamai ne amma me kun malamai me kun malamai ba na kware ba suke irin wani juya aya a yace to ba sa tarifin ayoyi ko sunayen Allah wa yusbituna lillahi ma asbatahu ma asbatahu li nafsihi من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف yace suna tabbatarwa Allah abin da ya tabbatar ma kanshi ba kwatanta shi da wani ba kaifiya da Allah ce mai ji ne ya jin shi yake Allah ce ya sama ya na kafiyar ba ruwanka istawa ala arsh kun shi Allah sai da direta wala ta'dil haka ba sa doke ma Allah wata siffa da ma kanshi wala tarif haka ba sa juya ta gaba daya kenan ma juya ma'anarta ba ta juya ma'anarta haka tarif ba sa doke sunan ai Allah ba bai cika sunan Allah a ce Allah misali al-qadim ne ko kai Allah misali al-khaliq ne ko a ce as-sami'u ne amma abin tarifi ba sa juya sunan ba sa doke ma'anar shi wa qa'idatun fi kulli zalika qawlu Allah tabaaraka wa ta'ala qa'idar ahlus sunna wal jamaa kan wannan magana fadar Allah mai girma da buwaya laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu da yake kama da Allah ko me na Allah daban yake kuma ya tabbata ma kanshi huwa as-sami'ul basir Allah mai ji ne kuma mai gani ne amma ba irin na kowa ba ji ba irin na kowa ba haka gani da wannan aya kuma qaulu qaulu subhanahu wata'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wadanda zuna fi ayati fi asma'i sajduna ma kanu ya'malun ya kawo fadar Allah subhanahu wataala inda Allah ke cewa walillahi asmaul husna Allah iya da sunaye kyawawa walillahi asmaul husna Allah ke da wasu sunaye kyawawa fad'uhu biya ku kiraye Allah daga wa'annan sunaye ruwa ta inganta cewa Allah iya da sunaye gomiya tara da tara wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna kiyaye har da su aiki da abin da suke hukumtawa tabbatar da su shi ne mai magana cewa iya zai shiga aljanna wannan kuma warin sinin aiki a jama'a da ma aqida wanda suka tabbata a ruwa ta Tirmidhi na ka jero kin wannan suna matsala wajen inganci amma dai akwai sunaye gomiya tara da tara wanda annabi ya bayani Allah alƙawarin duk wanda ya kiyaye zai shiga aljanna yace wazalazin iluna fi asma'i kabar shigi cikin sunayen Allah sai yujzauna ma kanu ya'malun za a saka musu sakamakon aiki na juya karamar Allah ko huce gona da iri wannan ga lokaci yayi Allah kai madarsan gaban insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh